أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu yau litinin kuma 28 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 kuma yau 20 cif ga watan bakwai miladiyya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi daga cikin littafin hifzul umri wallafar babban malami alhafiz abul faraj عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمة الله عليه littafi ne da yake batu akan mahimmanci da kuma tsadar rayuwa da mahimmancin lokaci wato rayuwar nan da Allah madaukakin sarki ya ara mana tana da tsada mai hankali ya kamata ya ci gajiyar ta kafin ta kubuce masa ya tsara lokutansa kada ya bari lokacinsa ya tafi haka nan muna cikin babi na ƙarshe a cikin littafin asbabu tadyi'il umri ababen da suke jawo mutum ya sakaci da rayuwarsa ana mana bayani akan talabu abin nan isti'jalur raha ko ta'jilur raha wato gaggauto da hutu mutum so yake shi ya huta da wuri alhali gidan duniyan nan ba gida bane na hutu gida ne wanda yake daru nasabin wa ta'ab gida ne na wahala da gajiya لقد خلقنا الإنسان في كبد والنزيز ومجلس من شادير الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يتي أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال أخبرنا أبو حكيم الجيزي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد القادسي قال أخبرنا أبو بكر بن أبو بكر المفيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الشقطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج هنا عن الأعمش دقى مال منس الإمام الأعمش واتو سليمان بن مهران دقى أبو صالح السمان عن أبي سعيد الخدري دقى سيدنا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالضع أتكي mun karanta hadisin kwatankwacinsa a baya to shi ne alimam al-jauzi shi ya sake kawo shi da wata siga wacce riwayar sagiduna abu huraira wannan kuma riwayar sagiduna abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة صلى الله عليه وسلم يشي لا يجلس قوم مجلسا babu wasu mutane da za su zauna a wani waje da ake zama a cikinsa la yadkuruna Allah azza wa jalla su zama ba sa ambatan Allah madaukakin sarki a wannan majalisin wala yusalluna fihi ala annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma su kima annabi sama salati illa kana alaihim hasratan face shi ya zama musu da na sani wa in dakhalul jannata ko da sun shiga aljanna lima ya rauna min sawabi saboda abin da za su gani ya kubuce musu na lada bambancin wannan riwayar da waccan riwayar riwayar sayyiduna abu hurairah tana ta majalisa qaumun majlisan fatafarraqu ala ghairi dhikrillah illa tafarraqu an mithli jifati himarin wa kana dhalika almajlis alaihim hasratan yawm alqiyamah shi kuma wannan shi yake cewa la yajlisu qaumun majlisan لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب أولا باب صلاة من زن الله صلى الله عليه وسلم sannan a wancan an kamanta rabuwar da za su yi a matsayin cewa dukkanin sun tashi a matsayin mushen jaki mushen jaki sannan a wancan an ambaci yawmal qiyamah amma a nan babu ambatan yawmal qiyama sannan kuma a nan sai aka samu ƙari na cewa wala yusalluna fihi ala annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yi ma annabi sama salati ba a wannan majalisin to sakam sannan kuma aka ce ko da sun shiga aljanna to sai sun yi da na sani domin abin da za su gani na lada ladan da ya kubuce musu so da haka zama a majalisi duk abin da za a yi a wannan majalisin ka a tashi ba ambaci Allah ba ka a tashi ba ba a yi ma'annin sallallahu alaihi wasallam salati ba shi yasa malamai suke cewa mutanen da suka fi yawan samun lada a wajen Allah madaukakin sarki sune malaman hadisi saboda hum aktharun nasi salatan ala annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi yawan yi ma'annin su sama salati a majalisi daya za a ambaci hadisai kaza kowane hadisin nan sai an ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi a ciki su kaza kuma duk in aka ambaci sunan manzo Allah sama kauli rajihi sai an masa salati sai an ma'annin su sama salati to kaga wannan na nuna mutane su zama sun matsa ma kansu bakin su ya zama ya saba da ambatan Allah madaukakin sarki a majalisi ne manzo Allah sama yakan zauna sai a ji kawai yana tasbihi yana tasbihi yana istighfar na na shi radiyallahu anha ta shi yu'awwilul qur'an ay yutabbiquhu manzal sama yana aiwatar da alqur'ani a aikaci saboda Allah madaukakin sarki ya ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sannan wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat Allah ya ma annabi sama umarni da cewa ya rike istighfari alhali bai da zanibi sannan aka umarce shi ya rika tasbih yana mai yaban Allah madaukakin sarki yana mai tsarkake shi to a majalisi daya sai a kirga ba iyaka so nawa manzo Allah sama yayi istighfari kuma yayi tasbih sannan malamai suka zama bayan manzo Allah sallallahu alaihi sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa masu karantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za su faɗi sunan manzo Allah sama sai sun masa salati kaga wannan ba a zahiri ba hutu a ciki mutumin da zai nemi ya ji kasala ya ji lalaci a zuciyarsa ya kasa ma manzon sama salati shi yasa da yawan malamai suke ganin hatta a rubutu ba a san zaka ma manzon Allah sama salati ka rubuta sad a ka fito da shi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ka sa sal'am shi ma ba a yadda ba sai ka yi cikakken salati littafanmu na sunna in mutum yana karantawa alhamdulillah haka zai ga cike suke da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama in ka bude sahihul bukhari shafi guda sai ka kirga salatan manzo Allah sama su shurun masaki in ka dauki sunanu ka dauki sahih muslim haka in ka dauki musnad al-imam ahmad haka in ka dauki jami'i tirmidhi haka kowane littafi ka dauka daga cikin littafanmu na sunna to za ka ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa wanda kaga wannan a zahiri ba hutu a ciki masu yin wannan masta'jalur raha ba su neman ma kansu hutu da wuri ba shi yasa rayuwarsa ta zama mai albarka wannan hadisin al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi a cikin Amalul Yawmi wal Laila sannan isnadin sa sahihi وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة يا تبت يا إن كنت دقمائك صلى الله عليه وسلم يا شي duk mutumin da ya ce subhanallahi al'azimi sarki ya tabbatar ma Allah mai girma wa bihamdihi da kuma yabansa gurisat lahu nakhlatun fil jannati to sai an dasa masa bishiyar dabino aljanna wan nakhlatu kulluha barakatu ita kuma ko bishiyar dabino gabaki ɗayanta albarka ba wani abu na dabino wanda ba alkhairi ba ne a cikinsa hadisin ibn umar radiyallahu anhu kamar yadda al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a farko farkon sahih al-bukhari a cikin kitabul ilmi kuma ya tanana tashi yana cin hadisan da al-imam al-bukhari ya maimaita su a cikin littafinsa da yawa hadisin imtihanun nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi liyakhtabira ma indahum min al-ilm ko min al-fiqh yi haka domin ya gwada su ya gane fiqhun su ya gane fahimtar su ce inna min ash-shajari shajaratan a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya ta musamman makaluha makalul mu'mini misalin ta kaman mummuni la yasqutu waraqaha ganyenta baya faduwa ƙasa banza nabbi'uni ma hiya ku bani labari wace bishiya ce fa zahaba wahlun nasi ila shajaril bawaji sai mutane kwakwalansu suka tafi zuwa ga mabambantan bishiyoyin daji wannan ya ce dalbejiya ce wannan ya ce a'a ai gawo ce wannan ya ce a'a ai marke ce wannan ya ce a'a ai tsamiya ce wannan ya ce a'a da dalbejiya ce kowa ya ta faɗi fawaka fi wahli annaha nahlat annaha nakhlat sai ibnu umar ya ce sai ya faɗo min a rai na ji cewa bishiyar dabino ce amma sai na ji kunya ban ambata ba daga nan mazan sama aka ba shi gari dama nashi ne garin ya ce ai bishiyar dabino ce kaga shi ne wannan to dabino sai amma mutum da shan bishiyar dabino aljanna duk in ka ce subhanallahi al'azim wa bihamdihi to za a za a za a za a za a dasa maka bishiyar aljanna kana yin wannan za a maka da shi wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga Jabir ibn Abdullah riwayar Jabir ibn Abdullah ce جابر بن عبد الله رضي الله عنه واشي يرويت وانا حديث الامام الترمذي يا امبتي شي غدا بي اجيري kuma dukkanin su riwayar Jabir ce Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma kuma hadisi ne wanda yake sahihi wannan yana nuna mana muhimmancin tasbihi kuma lizunta ma kai yin wannan yana nuna ma mutum ne yana nuna mutum ba a yi da lalaci ba domin mai lalaci ba zai iya wannan ba a ce ka saba ma kanka da yi ma Allah tasbihi wanda Allah madaukakin sarki yayi umarni da haka a cikin alqur'ani fal ajabu li hada mamaki ya tabbata ga wannan yudhi'u zamanahu fi ghairi al da zai je yana bata lokacinsa ba a wajen da shi ba an ce kai da shan lahira domin ka je lahira ka rika girba ko ka rika sa ka rika ka rika ibar abin da kake so na dabino dabino kuma na lahira ko a duniya dabino abu ne wanda yake na daba ولو أنه ذاق طعم النخيل لاستكثر من غرس النخل da a ce mutum ya ɗanɗana zaƙi da daɗin dabino to lastaktara min garsin nakhle to da ya yawaita da shan shi na dabino akwai annakhlatu akwai annakhlu akwai annakhilu in an ce annakhla asalin bishiyar ke idan aka ce annakhil zai iya ɗaukar dabinan zai iya ɗaukar bishiyar zai iya ɗaukar dabinan zai iya ɗaukar bishiyar ana cewa nakhil a matsayin dabinan da zaka ci sannan ana cewa nakhil ana nufin ita bishiyar amma idan aka ce an nakhlatu to ana nufin bishiyar wa buzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayhi ko tasaqat alayki rutaban janiyya kaga nakhla sannan can sai ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga nakhil النخيل ومن ثمرات النخيل kaga daga ƴaƴan bishiyar dabino kenan nan ma annakhil yuqsadu bihi ash-shajara ana nufin bishiyar domin an ce min samaratin nakhil zaka ce wal a'nabi to sannan kuma shi annakhlu shi kuma ziddu tamri kenan annakhlu shine danyen dabino danyen dabino shine wani zubin sai su ce masa arrutab arrutabu danyen dabino wanda ake son mai azumi ya zama ya buɗe baki da shi danyen dabino to shine annahlu in ya bushe kuma sai a kira shi da me attamru ya zama busasshen dabino kenan busasshe shine annahlu yabis annahlu ratab arratbu shi kuma shine annahlu da shine dabinan da to bishiyar dabino bishiya ce mai albarka yasa gashi qur'ani ya ambace ta aka ce ma ita maryam alaiha salam cewa ta girgiza kututturen bishiyar dabina to saqit alayki rutaban janiya wannan bishiyar kututturen da kututturen bishiyar dabina za ta rika jefo miki dabinai kututture ne fa kaga dabino gari abin nan bishiya ce mai albarka to shine sai ke cewa da mutum ya ɗanɗana zaƙin wannan dabinan na lahira to lastakthara min garshin nakhli da ya yawaita da shan dabino inna masala amalil khairi lalle misalin aikin alkhairi fil umri a rayuwa kamar sali rajulin kamar misalin mutum ne ƙila lahu aka ce masa kullama zara'ata ahabbatan akhrajtu laka alfa alfi kurrin wani ya ce masa misali nan ana magana ne kamar Allah madaukakin sarki ya ce ma bawa kullama zara'ata habbatan duk lokacin da ka je ka shuka ƙwayar hatsi ɗaya habba ce akhrajtu laka alfa alfi kurri to ni kuma zan fitan maka da awu awu awu ɗaiɗai dubu sau dubu kur ma'auni ne na mutanen iraki malam malam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi bagdadiyun ne so da kama auni ne na mutanen masar mutanen iraki kamar yadda mutanen masar zaka ji suna da irdab suna da ritl ko suna da ritlun suna da irdabbun dukan su ma'aunai ne da suke auna abubuwa da su to su kuma wannan nasu shine suke ci mishi kur al-kurru mikyalun ne iraqi abin awo ne na mutanen iraki kamar ka ce rigiza a hausa kamar ka ce rigiza to idan idan kamar an ci allah yana ce ma bawa idan kai idan kai aikin alkhairi to kamar ka dasa ka ka shuka kwayar hatsi ce kwara ɗaya ni kuma idan na tashi fitar maka to zan fitar maka da rigiza ɗai har dubu so dubu أخرجت لك ألف ألف كرين مليون ديكي شيني أيكو مليون دي دبو سو دبو مليون لا تو كمان هكا زنبا فتراه يفتو kawai sai ka ga wannan mutumin yana gazawa yana kosawa ya ji kawai ba zai iya wannan kwara ɗayan ba ma a sama'i hazar ribihi duk da fa ya ji wannan ribar da zai fasa misali sai wani sai wani kamfani ya ce ka kawo mini abu kwara daya ni kuma idan na tashi zan sa maka kaza so miliyan abu zan baka miliyan daya in sa maka account ɗinka kai kuma kana jin wannan abun kuma ka tabbatar da gaske ne ba ba ba ba ba yan kabu kabu bane in kashi ka zama nama ba su bane a da gaske tabbas domin yanzu yan yan yan yan yan kabu kabu sun yi yawa in ka buka in ka shiga ka zama nama sun yawa a cikin al'umma in ba kai wayau ba in ba kai hankali ba to sai sun kwashe maka kudin ka yan damfara nake nufi su ne in ka buka in ka shiga ka zama nama to irin waɗannan kai hankali da su ana magana na gaske misali ka tabbatar ɗari bisa ɗari a ce maka in kai wannan ga abin da za a maka kai kuma kana ji ana ta kuwa ana sanarwa kuma me yeku wannan ka san da gaske yake yi yana da ikon da zai ma wannan ya ma wasu ma kuma kawai kai sai ka sha kulatin bangaren ko shi ce ka ce kai ba abin da ka fi so illa kai wanka ka sa kaya gogaggu kai ba za ka sha wahala ba al'umma ko ba ba ba ba duniyan nan gabaki ɗaya alheri in ji shauki ya ce ma buni ya ma ma ma ma uiddat lil du'afai wannan duniyar da kake ganin ta har lahira to ba tanaje ta dan masu rauni ba gaskaga katalallu malalata wanda su ba ta son su sha wuya to ba su da abin nan ba su da rabu وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أغويت سيدنا أبو هريرة يناشيوا إن الله تعالى للي ألا مدوك تنسركي يكتب للمؤمن ينا ربو تام باوا سممني بالحسنة الواحدة إذا يأيك تأيكي نجر فارادا ألفي ألف حسنة zai rubuta masa lada so dubu biyu dubu biyu so dubu biyu dubu biyu so ɗaya kaga miliyan biyu ke alfai alfi hasanati kaga miliyan biyu ke miliyan biyu in ji sagiduna abu huraira kai allah ma ɗaukakin sarki ma ba ma adadi ai domin ƙarshe cewa ya mai والله يضاعف لمن يشاء يشي والله واسع عليم kalli kitama Allah yana ruɓanya ma wanda ya ga dama shi ce kai in baka sani ba Allah yana da sha'a sannan yana da il yana da yalwa a cikin arzikinsa ma indakum yanfadu ma inda Allah baqi abin da ke wajen ku shi zai kare amma na wajen Allah yana nan kullun shi kullun ba ba ba abin da ke rage shi sannan kuma sai ce alim sannan masani ne shi yana sane da waɗanda suka masa aiki kai a wani wajen ma sai ce me wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da ya masa kirga ba ba tare da ya masa kirga ba sannan a wani waje ce innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cika ma masu juriya ladan su ne ba tare da ya musu kidaya ba ba kidaya ba kirga ai ta ba su ai ta ba su ai ta ba su in kyauta ce yawa dama ba ka iya kirga ta lahu ayadin alayya shabighatun u'addu minha wa la u'addiduha yana yaban wani masoyinsa mai masa kyauta yana cewa yana da wasu gwababan kyaututtuka da yake mini kullum in za a yi kyautar nan sai an kirga ina cikin waɗanda za a ba amma ni ko ban ba iya kirge abin da yake bani saboda ya yawaita to na Allah ya ci fa hadha alladhi hakka almujtahidin fil ghalib irin waɗannan batutuwan da ake yi na ladan da aka tanada ga ma'aikata na alkhairi to shine hakka almujtahidina ya kwadaitar ya kaimi ga masu ƙwazo fil ghalibi so tari wa minhum man ya'malu lil haqqi la li talabi al ajr daga cikin kuma mutane akwai waɗanda suke aiki dan Allah kawai ba dan neman lada ba amma wannan maganar magana ce ta wasu daga cikin sufaye waɗanda su suna cewa suna bauta ma Allah ba dan aljannar sa ba ba dan wutar sa ba ba sa albasa la la la na'buduhu raja'an li jannatihi wa la na'buduhu khashyatan ko makhafatan narihi bal na'buduhu mahabbatan lahu ah waɗancan suna nan raja'u da khawfu ka bauta ma Allah dan aljannarsa kuma dan tsoron wutarsa amma asali abin da ya kai ka ga haka shine son da kake ma Allah madaukakin sarki alhubbu yurisu raja'a aljannati wal hubbu yurisu makhafatan nar san da kake ma Allah shi zai haifan maka da me san aljannarsa domin ƙarshen abin da kake so a aljanna shine ka ga Allah sannan kuma akhiru آخر مطالب المحب أن يرى الحبيب ƙarshen abin da masoyi yake so shine ya ga masoyinsa shi ido biyu da masoyin shi to ƙarshen abin da Allah ta'ala mafi girma da zai ma bayinsa a aljanna shine ya sa su gan shi ya musu tajalli sannan kuma ta hafu narahu kana jin tsoron wutarsa me yasa kake jin tsoron wutarsa li hubbihi li annaka takhafu an ya futaka ru'yatuhu kana jin tsoron a ce ba za ka ga Allah ba wannan batun malam ibn taymiya rahmatullahi alai shekul islam a cikin littafin sa at-tuhfa al-iraqiyya fi al-amal al-qalbiyya yayi maganganu masu tsawo a game da haka ya bai da martani ga waɗanda suke cewa ai abota ma Allah kawai dan ana san shi ba dan aljannarsa ba annabawan Allah manya manya Allah madaukakin sarki ya siffanta su yace wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'i Allah ya lissafa su ya lissafa annabawan sa daga nan sai ya ce sai ya ce ya fara tun daga annabi Musa alaihi salam da annabi Harun sannan ya faɗi annabi Ibrahim sannan ya faɗi sauran annabawa nan da ƙarshe shi ya rufe da wannan so daga cewa wa minhum man ya'malu lil haqqi la li talabi al ajri wannan yana cin shafahat sufiya yana ne daga cin abubuwan kurakurai na sufaye wanda suke faɗa kuskure ne an ruwaito daga rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha tana ana danganta irin waɗannan maganganun zuwa gare ta in ya inganta ita ta faɗa to ta yi kuskure Allah ya ji kanta in kuma danganta mata aka yi to kaga hiya bari'atu ta kubuta dama ba magana ma ka mata addu'a sai dai ka ce Allah ya saka mata ko ga wanda ya kirkiri wannan batun ya danganta mata baiwa Allah ce wa qad qila an ce inna umural insani lallai rayuwar mutum yubsatu yawmal qiyamati sinina za a buɗe waɗannan shekarun nasa sinina a matsayin shekaru sun mai yusufu shuhuran daga nan kuma sai a buɗe rayuwarsa watanninsa a gaya take sun ma ashabi'a sannan satuttuka sun ma ayyaman sannan kwanaki a kwafi na ya cire alif ya cire muku alif ku ce ku gyara saboda ai duka hal inna umural insani يبسط يوم القيامة سنين كاجا الحال الأولى كينا ثم يبسط شهورا أي حال كونه شهورا أي حال كون العمر الإنساني شهورا سنن ثم أسابيع حال كونه أسابيع سيتي أيام ثم أيام سنن إلى إنجينيتشيني ما كما تأتى ألف ثم أياما أي يبسط أمر الإنسان أياما كما بسط سنين وكما بسط شهورا وكما بسط أسابيع يبسط أياما ya cire muku alif kusa wanda kuma akwai alif a nashi a lubaki ba ka ba saba mana hau fa'iza ra'aha farigatan idan ɗan adam ya ga shekarunsa da ya yi a duniya ko kuma watanninsa ko satuttukansa makonninsa ce ko kwanakinsa sai ya gansu farigatan sai ya ga ba komai a wani wajen wajen kamar yadda kuke cewa blank min khairin cewa babu alkhairi a ciki ta hatta wani dima to sai da na sani me bambanci tsakanin alhasratu da annadamatu alhasra faukan nadama abinda ake ce ma alhasra shine gashi mutum yana da na sanin zuciyar shi kuma tana konuwa shine ake cin shi alhasra sacin Allah mutum ce ya hasrata ala ma farrattu fi janbin lahi wa in kuntu la min ash-shakirin kan zai ya bari har lokacin da zai zo yana cewa ya hasrata ala ma faghattu fi janbillah wayyo da ya sanin sa da na sanin sa ala ma faghattu fi janbillah akan abin da ne sakaci abin da yake da alaka da Allah na kiyin sa wa in kuntu lamina shakhirin kuma na zama cikin masu izgili ga addini ina ma masu addini izgilanci shine shakiri to kaga shine wannan to idan ya ga babu to hasira ta fi nadama hasira ƙonuwar zuciya ga yana jin da na sanin kuma yana zuciyar shi tana ta farfata saboda bakin cikin abin da ya rasa ko abin da ya kubuce masa ko kuma abin da bai aikata ba wanda ya kamata yanzu ya gane cewa ashe ya kamata ya hasratun kenan shi yasa can kuma cewa innahu la hasratun ala al-kafiri kaga hasra ba cewa innahu la nadamatun ba لأن الحسرة فوق الندامة الحسرة أشد من الندامة تاتي دا ناشي دا ناشي يونزو من كو يكن يكن فارني كيلا متن يفقي أباكي ko kuma ya dan ya aikace zuciyar shi amma ba za ta rika konuwa tana tafaffasa ba shi za a wani zubin mai dana shi ne sai ya bige ma ya bige ya bige da yatsa cizon yatsa shine bahaushe ke cewa cizon dan yatsa haka balarabe ya faɗi a yake cewa ghairi da na wa anil mu'azzabu fikum fa ka annani sabbabatul mutanaddimi shi wani na yi laifi ji zomo kai ji maka bahaushe ya ce wai wai zomo ya fi kin baya kin makashinsa ya fi kin maratayinsa ko shine ya ce kuma ba ni na karzo man marataya aka ba amma ko ya fi jin haushin maratayinsa fiye da makashinsa to da makashin ai shine abin ya zo karshe a kansa to zairi da na wa anil mu'azzabu fikum wani na ya je ta'addancin amma ni kuma za a azabtar fa ka'annani sababatul mutanajjil kamar ni na zama ni ne dan ali na mai da na sani dan alin mai da na sani dan yatsan sa haka da yake kama ya ciza ko ba dan yatsan yayi ba ko shi to shine wannan za a bude ma mutum rayuwarsa a baza masa ita a faifai yaye shekarunsa yaye watanninsa yaye makonninsa yaye kwanakinsa idan ya ga wani waje daga cikin kwanakin rayuwarsa farigatan min khairi babu alkhairi ta hassara wa nadima to sai zuciyar shi ta ƙoni kuma ya da na sani fa kaifa idza kanat mamlu'atan bi sharri alkhairi ne fa bai gani ba yi wannan to me kake tsammanin idza kanat mamlu'atan bi sharrin idan ya zama shekarunsa da watanninsa da kwanakinsa da makonninsa da kwanakinsa suka zama mamlu'atan bi sharrin suka zama cike suke da sharri ba alkhairi ya zai in yi da ya sani akan alkhairin da ya ga ya rasa to me wani irin da na sani kuma zai yi idan ya ga cewa takaddunsa na lahira cike suke da sharri Allah ka tsare ni وقال الحسن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يتشي يؤرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره رانا قوباء القيامة ذا أبو جهومة أن أدم أو ننسى نرى يوسع إن أنشي ساعة زي يدوك رعوة زي قمي يدوك اللوكة شيء باكيدا فكل ساعة دكا ونلوكة لم يحدث فيها خيرا بأيكة الخير أشكب في فارد ولا الخير أشكبه تقطعت نفسه عليها حسرات وسيرا سياتس انكي سبو دانا سيد سيرا سياتس انكي سبو دانا سيد إذا شي عليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل شينا ما دي أميدم وهل ينفع, ينفع شيء ليتا هنا أبدا أكي شيء ما ليتا هنا أمفاني كاد أنا ليت ليت أي شيء an shiga damuwa waƙad ƙila an ce innal insana lallai ɗan adam ya tanaffasu kulla yaumin wa lailatin arba'an wa ishirina alfa nafashi an ce ɗan adam kullum a tsakanin yininsa da darensa a wanninsa ashirin da hudu to yana numfashi ne so dubu ashirin da hudu haka aka ce numfashi so dubu ashirin da hudu arba'an wa ishirina alfa nafasi haka ne numfashi dubu ashirin da hudu yake kullum a tsakanin safiyarsa zuwa darensa zuwa wata safiyar ta numfashi kenan kaga a kowace awa ɗaya yana yin numfashi nawa dubu ɗaya haka ne mana kana da awanni ashirin da hudu a rana to an ce kana yin numfashi dubu ashirin da hudu a ranarka kuma ita ranar nan tana da awanni ashirin da hudu ne kaga kowace rana mutum yana yin numfashi nawa kowace awa ɗaya kai kenan awanni kowace awa ɗaya a cikin awanni ashirin da hudun nan mutum yana yin numfashi dubu ɗaya ce wallahu alam wannan ko da adadin bai zama haka ba to zai zama abin da ake cin shi al'adadu taqribiyyu العدد التقريبي هو أشياء العدد الافتراضي dan adam yana wannan numfashin lafiyar dan adam kuma Allah ya bashi kyauta yake wannan baya bukatar abin nan ventilator wanda ake samu masu corona ko Allah shi kyauta sannan baya bukatar injin din oxygen da ake samu sauran marasa lafiya a asibiti wanda suke da matsala ta numfashinsu da kyauta ga ta nan mutum yana shaka numfashi numfashi dubu ashirin da hudu mutum yake a yi alal a kaddarawa to shi ne sai ke cewa isna ashara ta dukulu wa isna ashara ta kharuju carbon sha dubu sha hudu oxygen dubu sha biyu kai oxygen dubu sha biyu shi ne ya takharuju waccan takharuju wannan ta dukulu oxygen ta dukulu ko carbon kuma me takharuju carbon su suke fita shi shi dan adam ke fitarwa shi yasa idan ya rasa oxygen na wasu lokuta sai ya mutu in aka kulle masa daki ban ko ina an kulle aka dole ko aka sa shi a cikin rami ba inda zai samu sabuwar iska oxygen da zai shaka to wannan dubu goma sha biyu zai in ya rasa su shi kenan sai ya mutu sai ya mutu to haka kuma wanda yake fitarwa wanda yake fitarwa me yasa ake cewa zama a cikin furanni yana da fa'ida su suna baka fa'ida kai ma kana ba su fa'ida kana musu numfashi kana zaunan nan kana ba su carbon su kuma suna baka ne su kuma suna baka oxygen suna baka oxygen kai kuma kana ba su carbon kuna musayi kaga tastafidu minha wa tufiduha kai kana fa'idantuwa daga gare su su kuma su ma kana fa'idantar da su tu'iha wa ta'khudhu minha kana ba su kana karba su ma kuma haka haka Allah madaukakin sarki yasa wannan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duka namu amma mu yanzu fada nake ma da bishiyoyi ka bi layi tun daga farkon layi gidaje sun fa hamsin ba za ka ga bishiya ɗaya ba in wani ma shuka a zo a tsinke ko awakai su zo su cinye to ana bukatar wannan to kun gani wa kullu nafasin ka khajanati malamai suka ce dukkan wani numfashi da mutum zai yi ka khazanatin to kaman wata taska ce fanzo ma za ta ja'alu fiha to kayi kokari ka duba ka ga me kasa a cikin wannan taskar ko asusu duk numfashin ka asusu da fitarwar da shigarwa da fitarwar da shigarwa ga waɗannan maganganu ne na hikima kuma ilmoma ne wanda suke buƙatar nazari da ƙara bincike a kansu وقد قال الحسن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه أشكي مغنغنين سنه كما ينشوى إن الملائكة تجرس للعبد في الجنة ملائكو ألا ياتنجس سنة مدن أدم دشيء الجنة كنت سبود علاقة دن أدم دشيوي سيسا سي ألا ياتن دماء الجنة dama daga can asalinsa yake kuma daga can zai koma in ya so gidansa ne فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم sai ka yi ƙoƙari maza maza ka tafi zuwa gidanka na asali aljanna kenan shine gidan ita ce gidanka na asali a cikinta an tanadan maka hemomi an tanadan maka tantuna na jin daɗi ga mata ta hurun maksuratun fil khiyam to kai ma kana ciki kana cikin wannan khiyam din kana cikin waɗannan shemomin to kai kokari me ka sa a cikin kowane numfashinka to ka je ka ga yadda ake numfashin ake zubarwa to mala'iku suna nan suna ma mutum da shi aljanna فربما فتروا wani zubin sai a ga mala'iku kawai sun tsaya sun daina da shan nan fa yuqalu lahum sai a ce musu fa yaquluna fatara sahibuna fa fatarna ai abu wanda muke masa da shan ne shi ma ya tsaya shi yasa mu ma muka tsaya قال الحسن أمدوهم رحمكم الله بالنفقة al-imam nasir basir sai yana ma mutanensa wa'azi da mu shi ke cewa amidduhum ku dade su ku kara musu bin nafaqati ku kai musu ku kai musu ku kai musu kudi ma'aikata ne ka sa su yi maka aiki misali shikenan sai ka daina tura musu kudi kana can kasashen waje sai ka zo aka yi wani cinikin katon fili a garinku ko a unguwarku sai ka siya shikenan sai ka ce za ka turo kuɗi da za a maka ka zaɓi irin ginin da za a maka ga kalan shi ga zanen shi komai da komai shi kenan sai kana tuwo kuɗi kana daina tuwo kuɗi aiki zai ci gaba zai tsaya in ka tuwo kuɗi a ci gaba da aiki in ko baka tuwo kuɗi ba to ya tawaqqafu al-amal aiki tsayawa zai cak shine ma sai da ya mana addu'a ya ce rahimakumullahu Allah muku rahama don Allah ku daɗi ku ƙara ma mala'iku abin da za su yi muku da shi da shi kan ku tsaya in kuka tsaya za su tsaya idza fatartum fataru wa idza wasaltum wasal idan kuka tsaya za su tsaya in ku kuka ci gaba za su ci gaba su ma kun ga wannan magana magana ce mai kyau wal yatafakkari insanu fi sa'imi yace ga wani misali kai da kake son hutu ba ka son shan wahala wal yatafakkari insanu fi sa'imi dan adam ya tsaya ya tunani a game da wani mai azumi jalasa waqtal asha'i li yuftira yazo ya zauna a lokacin da za a ci abincin dare li yuftira domin ya buɗe baki ma'aman kana muftiran tare da wanda shi bai yi azumi ba wani bai yi azumi ba shi kuma wancan yi azumi sai suka haɗu alama idatin wahida li yuftira ko li ya ta'ashaya ko domin su su ci abinci abincin dare ga wannan shi sama naharahu shi kuma wannan muftirun ne shi tula nahari tsawon yinin sa shi abinci ya ta ci shi kuma wannan ya azumi kamar yau litinin wasu da yawa yanzu za su za su za su kwashi gara bata shi dai idan mutum ya kasance ne ya zan inna wa kafna ala uzrin wa an qadarin faman faman inna aqamna ala uzrin wa an qadarin wa man aqama ala uzrin faqad raha ko in mutum yana da uzurin da ya hana shi to wannan shi kenan amma haka nan ba su ba sa dada ai ba yadda za ka yi ka haɗa kanka da wanda ya azumi to to gashi yanzu sun zo sun haɗu za su ci abincin dare wa kilahuma yashba'u hina idin dukkanin su za su koshi as-sa'imu yashba'u wal muftiru yashba'u dukkanin su za su za su za su koshi wa qad dhahaba ta'abu as-sawmi wa rahatu al-ifdari da wahalar da aka sha ta azumi da hutun da aka yi na kin yin azumi da rana dukkanin su sun tafi ko ba haka bane wa tabayana al-halu fi sawabi sannan kuma aka samu bambanci alada wancan as-sa'im yabu'u bis sawabi shi kuma wal muftiru yabu'u bil iftar ko haka za a ce shi wannan da ya azumi yanzu zai dawo yana da lada shi kuma wannan da ya ta cin abincin shi sai a bashi lada ana gaban lada sai ce ina nashi kaga ba zai ce ina nashi ba to shine shine wannan misali ne mai kyau duk mutumin da ke neman hutu ga wani misali na biyu wa kadhalika akhawani haka nan yan uwa guda biyu talaba ahaduhuma al-ilma min sigarihi dayan su ya nemi ilimi tun yana dan karami wa athara al-akharu al-bitalata shi kuma ɗayan sai kawai ya samu zaman gwazai kullum wancan zai wuce ya tafi makaranta shi kuma wannan yana bakin yana dandali ya sa jins ya je bayan gidan iyaye siyo jins irin mai ƙarfin nan wanda ba a wanke shi amma kana nan kwana biyu sai kaga faci a bayan shi saboda tsabagen zaman da kai wancan kuma kullum da littafan shi zai tafi makaranta shi ka girma a haka wannan asha fi asha hayatahu fi talabil ilm afna hayatahu fi talabil ilm ya karar da rayuwarsa a neman ilimi shi kuma wannan afna hayatahu fil bitalati shi kuma wannan zaman gwazai shi aka kai wani lokaci lokacin sakamako zai zo ce fajtama'a sai suka haɗu inda uluwi sinni a lokacin da shekarunsu suka ɗagu faƙa'ada fi makani sai suka zauna a wani wuri ɗaya falaha ala asari ta'adi falaha ala asari التعب وقد حصل العلم والتقوى وليس بيد ذاك من آثار الراحة شيء بل إن تفكر تحسر فأف لعاقل يستعجل البطالة وينسى ما يجري شيشينا فلاها على هذا أثر التعب شي فلاها أي فظهر شي يبين هو تبين على هذا أكون ونن ديني من إلم مي يبين أثر التعب على مرججية wato gashi kazan so tari almajirai wanda suke fara suka karar da rayuwarsu a ilimi za ga shekarun su baya sai ga fafara ta fito musu ko ba haka bane to wannan yana cin asaru ta'aba zai yi wuya ka ga mutum rayuwar shi ta ilimi ce ya zauna a rayuwar shi shekaru su kai masa kaga farfara ba ta yi masa gaggawa fitowa ba to wannan wannan farfara nurun min Allah eh, haske ne daga Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana cin asaru ta'ab falaha ala hadha asaru ta'ab sai alama ta gajiya ta shan wahala ta bayyana ga wannan sannan kuma za ka ganshi da kwaftariren gilashi ko littafi ya cinye idan littafi ya cinye idan mafi yawancin malamanmu magabata makancewa ma suke a rayuwarsu makancewa suke a rayuwarsu ba su ba su gama rayuwarsu babban malami cikin almajiran shekul islam taimiyya ya rubuta littafin sa ya sa musu suna nektul hamiyya fi nukati al'umiyya littafi ne mai daɗi ya kawo bayanai na waɗanda suka samu matsala ta makanta a cikin magabata da kuma yadda makantar bata hana su sun yi abin arziki tun daga annabawan Allah ya kawo abin da al'imam bin Qutayba ya rubuta a cikin littafin sa'uyun al-akhbar sannan da ibn al-jawzi shi ma ya faɗi wasu a cikin wasu littafansa to shine shi kuma sai ya tattaro su da yawa ya kawo tari mai yawa na malaman malaman da suka samu matsalar ido tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Jabir ibn Abdullah irin su Ibn Abbas radiyallahu anhu da makamantansu sannan ya dawo wajen tabi'ai wanda su ma suka rasa idanuwansu sannan atba'u tabi'in sannan sannan sannan har zuwa zamanin sa karni na takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana da tasiri matuka duk wannan yana cin akabu ta'ab liman afna umrahu fi talab al mutumin da ya karar da rayuwarsa a neman ilimi sai kaga wannan daga cikin a ɗayan waɗannan abubuwan sun faru da shi sai dai waɗanda Allah ya tsare kaɗan ne kuma to sai suka zauna wannan sai ga alamar a gan shi da kwaftariren gilas misali kuma ga farfara duk ta fito mishi amma kuma me wa qad hassana al-ilma wa taqwa amma kuma ga ilimi a tare da shi ya same shi wattaqwa kuma ya samu takawa yana aiwatar da ilimin nasa yadda Allah yake so yana biyayya ga Allah yana da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa kintsatsiya ce tsaftatacciya ce babu kazanta a cikin ta ayyukansa ayyuka ne na sunna babu bid'a to sai ya zama haka walaysa biyadi zaka min athari rahati shay'un shi kuma wancan sai ya zama babu wani abu a hannun shi alamar da zaka gani ta hutu hutun ya tafi bal in tafakkara ta hassara in ya tsaya ma yayi tunani to ba abin da zai yi face konuwar zuciyar damuwa a duniyance wannan zai fi kama kwakwalen mutane ya yake faruwa ka gamu da wani wanda kai yanzu fi hajji walda ne tare aka sa ku firamare ya gudu firamare school ku firamare makarantar farko da ake sa mutane da kafin nazir tare kuka fara firamare sai ya gudu kai kuma ka haƙuri ka jure kai juriya ka doge shi da ka kai can inda ake kaiwa da girgir ɗin nan sai ku haɗu da shi a wani waje ko ya ganka kana gabatar da wata fefa a wani garnannan biki a wani ƙaton taro babba inda manya-manyan mutane suka haɗu a wajen inda kuma ba abin da ake bukata a lokacin a bayyana face kwakwalwa da aikinta kawai sai ya hango ka shi kuma kila yana cikin yan shara yan sharan wajen to ya zai ji ya ganka kai kawai abin da zai sai zai ba da labari ce ka gan shi nan fa ajin mu daya to ajin ku na banza da kuka yi aji ɗaya ka gudu ba ma ajin ku ɗaya ba ma tunda ka gudu ake ka ce ajin ku ɗaya ka ce tare aka samu makaranta na gudu ka yi adalci kenan amma ka ce aji ai dan ajin mu ne ai na kuje zama dan ajin ku ka je ki kana can kana badala ka kana shashanci lokaci ya kore maka to ba sai an kai PhD ba ma master's degree kai wasu tun daga NCE suke gane ba bambanci wance yana nan gashi da Allah shirye mu to waɗannan misalai ne ga nan a fili shi yasa isti'jalur raha la ya'ti bir raha gaggauta hutu bai kawo hutu bai kawo hutu amma abin da ke kama mutum hutu shine asabu ala ta'ab ka kuka ka yadda za ka jure akan shan wahala domin duniyan nan Allah madaukakin sarki wallahi bai yi ta ka samu wani abu kwara ɗaya da hutu ba duk abin da za ka yi sai ka sha wahala to me yasa za ka nemi hutu kuma shi kenan ka ɓata lokacinka Allah ganar da ku ko sana'a ce ga ta haka za ka gani wancan a tura su su koyi sana'a wancan ya ƙi ƙarshe ne yake da wancan ya zama maulan maulansa maula da ya gan shi shikenan sai maula kuma abokin shi ne tare suka taso amma rayuwa ta yi nisa kowa Allah ya bayyana sakamakon shi tun kafin a je lahira wannan ya tsaya ya abin da zai amfane shi shi kuma wancan ya je yana ɓata rayuwar shi shikenan sai ya zama ɗan maula ɗan maula wasu da za su saurari waɗannan karatuttukan wannan karatun zubi ma za su saurara ba duk sai su ji kamar da su ma ake ko sun su tare muke da su tare muke da su da yan ajin mu ne wasu tare ake amma rayuwa ta bambanta tun yanzu kaga alhamdulillah gaskiya ta halinta fa uffin li'aqilin yasta'jilu bitalata da mai hankalin da zai gaggauto ma kansa albitsala kawai shi so yake zauna bai aiki yalbasu sauban rahati qabla al'amali ko yalbasu sauban farari qabla al'amali kawai sai je sa kayan hutu kafin aiki an ce ga aiki na kawai sai a je a ganshi ya ci kwalliya ta malin malin da da da ciki da hula ya fesa turare kuma ga aiki a gaban shi kuma aikin gyaran kwata ne kaga ba aiki zai yi ba to mai hankali baya haka wa yansa ma ya jini kuma ya manta abin da zai girba nan gaba ya manta abin da zai girba nan gaba domin ba abin da zai girba face da na sani shi ne abin da zai girba sadaka Allah shirye mu أخبرنا أبو محمد سليمان بن مسعود قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو طالب محمد بن علي البيضاوي قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه وحيويه قال أخبرنا عمر بن سعد القراطيسي وابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا علي بن الجعد وسعيد بن سليمان الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بشر عبد الله بن بشر صحاب من زال الله صلى الله عليه وسلم قال شيني رويتو حديث حديث لا تصوم يوم السبت ko ko ba shi hukumanta shi ne mana قال يتي جاء عربيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسك أو ياوا لا غباوان قوي سوني أعرابي أعرابي وعرابيك من جمع أعراب على غير كياسين وعرابي أنا تشي مثلا أعرابي جمع كما أنا تشي الأعراب kamar yadda Qur'ani ya zo da jam'in ko al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna to shine arabi to suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ahaduhuma shi dayan su yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyun nasi khairu waye a cikin mutane yafi dacewa kamar yanzu misali ka ce the most the most successful person ko da turanci wane ne as'adun nas waye fi kowa cin riba duniya ayyun nasi khair waye yafi cin riba duniya qala man tala umruhu wa hasuna amalu wannan sunan ce shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya kyau an ce man tala umruhu wa kasura maluhu ba ce ba ba ce wanda rayuwar shi ke tsawo ya tara kuɗi ba a man qala umruhu wa hasuna amalu wanda rayuwar shi ke tsawo sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa ayyukansa suka zama masu kyau shekarun shi 60 shekarun shi 70 shekarun shi 80 shekarun shi 90 amma bai san wani abu ba in ba aikin alkhairi ba ba a san shi a wani abu in ba aikin alkhairi ba in ka gan shi a waje sulhu ake in ka gan shi a waje karatun alkur'ani ake in ka gan shi a waje sunna ake rayawa in ka gan shi za a yi wani aikin gayya domin ci gaban al'ummarsa in ka gan shi za a sulhunta tsakanin wasu masu rigima ne na ya gama jin daɗi in ka gan shi a masallaci za ka gan shi wahasuna amalu wannan wahasuna amalu kad yadulu umuka wala yahsunu amaluka shi yasa manzo Allah sama duk wanda ya masa annabi sama ya masa addu'a Allah ya sa rayuwar shi ta tsawo to sai ka ji ya masa addu'a albarka ba haka nan kai manzo sallama irin yadda ake ma sarakunan larabawa addu'a ce a dalallahu baqa'aka ba to idza aqala Allahu baqa'aka amma was wa sa'a amaluka ma fa'idatu baqa'i baqa'ik babu fa'ida shine ake cewa ranka ya dade da Hausa ranka ya daɗin nan shine aqala Allahu baqa'ak ko kuma su ce hayyaka Allah hayyaka Allah hmm hayyaka Allah hayyaka Allah duk da yana da fassara biyu hayyaka Allah ko dai Allah ya gaishe ka gaisuwa Allah Allah mana gaske ya sa ka zama amintacce ko kuma hayyaka Allah min alhayaki a hayaka ce Allah ya rayar da kai to kawai dan an ce maka Allah ya rayar da kai ka rayu to ma fa'idatul haya sai rayuwa ba ta da fa'ida ita akan kanta amma me ta gadar me aka yi a ciki rubba umrin kasuwat amadu wa tasa'at amdadu akwai rayuwar da za ka ganta ba ta da yawa amma intajat samarat ababen da aka haifar a cikin rayuwar to masu yawa malamai nawa suka wasu manya-manyan malamai sun shekarun su talatin amma ka je ka ga ayyukan da suka yi na alkhairi wasu arba'in wani kuma ya rayu shekara ɗari da wani abu ba abin da yake kuntakawa illa a sha da shashanci sun yi shekara tamanin yana rawa akwai alheri a cikin rayuwar shi ko yana kada yana kada kalangu ko da estarewa shi a baki ko ya zama dan kuntigi ko ka gan shi ya zama ɗan kashin kasuwa ko ya zama ɗan barema me aikin shi kaga ba alkhairi a ciki wa hasuna amalu wannan babban abu ne wa qala al-akhar ayu al-amali afdalu sai shi kuma ɗayan baka san kauyawa ana son su ɗaya daga cikin magabata ya ce wallahi muna son muga kauyawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su za su buɗe cikin su duk abin da ke cikin cikinsu za su bayyana mun ko muna girmama manzo Allah su suna muna ganin kimarsa sannan muna tuno da ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum muna jin tsoron wannan aya to amma shi ba kauye kamar yadda kuke cewa ne wuha kawai wuha قال ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله kan zuciyarka ta zama kar harshen ka ya bushe daga barin ambatan Allah shine aikin da yafi alkhairi ka zama duk majalisi duk inda ka zauna to ka ambaci Allah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah salatin manzon Allah ta sunna tasbihi ga Allah hailala da dukkan nau'ukan zikiri kan bakin ka ya zama ya bushe ba kai ka harshen ka ya bushe ba ka ambatan Allah Allah ka ba mu iko Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin waɗanda rayuwarsu za ta zama mai albarka kuma mai alkhairi nan fa'un nasa mu zama muna amfanar da mutane mutane su rika cin gajiyar rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin wannan rayuwar tamu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum